بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في قبل ثلاث لسان شهر رمضان أحكام وفوائد ذا متاشي شاي نبري بإشرين الشتاء ليلة القدر وفضيلتها وأصل مولودي زي غيري أكل ليلة القدر تقوى صلى الله عليه وسلم وتأسجل daren lailatul qadr يقول الشيخ يوسف القرضاوي ما لن يوسف القرضاوي يكي شيوا لقد نوه القرآن ونوهت السنة بفضل هذه الليلة العظيمة حقيقة القرآن لكم سنة منظور صلى الله عليه وسلم سن كرودا sun yi bayani ƙarara game da falalar wannan dare mai girma wa an zara ruwan fiha suratan kamila Allah madaukakin sarki ya saukar da sura cikakka wadda ke bayani game da lailatul qadr wadda sunanta suratul qadr tana bayani ne kawai game da abin da ya shafi lailatul qadr Allah madaukakin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr haƙiƙa mu mun ka saukar da alqur'ani mun saukar da shi ne a cikin daren lailatul qadr alqadr shine ma'anarsa ash-sham daren saukaka daren girma dare mai falala Allah ya ce wa ma adara kama da lafin kadar shin wayar sanar da kai ni ake kira da lafin kadar ne ne da lafin kadar kuma Allah sai ya bada amsa da kai da ya ce lailatul qadr to ita daren lailatul qadr khairun min alf shahr wani dare ne wanda ya yi alheri daga wata dubu ma'ana kai aikin alkhairi a cikinsa to ya yi ka yi aiki a cikin wani dare wanda ba shi ba, wato so wata su. Mana ka yi nafila raka a biyu kawai a cikin wannan dare. To sun yi ka shekara tamanin da uku da wata uku kullum sai ka yi nafila raka a Ka karanta aya guda a cikin wannan dare. To ya yi a ce ka shekara tamanin da uku da wata uku. kullum sai ka karanta wannan aya ba to da za ka samu a cikin wannan dare za a ribanya ma ita akan aikin kamar ka shekara tamanin da uku da wata hudu kana yi Allah ya ce wannan dare tana zallu mala'ikatu wa ruhu mala'iku da jibrilu alaihi salamu ke sauka fiha a cikin ta bi izinin rabbihim suna sauka ne da izinin ubangijinsu min kulle amrin daga kowane irin al'amari saboda an ce cikin wannan dare na lailatul qadr shi ne na ake sarrafa komi da komi wanda zai arziki cikin wannan dare ne za a buga takarda ta arziki wanda zai talauci ciki ne ne wanda zai shiga aljanna a ciki ne dan wata shi ma cikin wannan dare ake rarraba dukkanin abubuwa gaba ɗaya salamun hiya hatta maqla'il fajr sannan wannan dare aminci ne a cikin ta har kullu wa alfajr wato salamun salamun dare ne na aminci dare ne na zaman lahiya عزم القرآن شأن هذه الليلة القرآن يجرم مدى الأمر والنزيل فأضافها إلى القدر ليش الله يرابع تزوج القدر أي المقام والشعب شين ليلة القدر ليلة المقام وتدرمي من مسعي درمي من توقك وأي مقام وأي شرف وتواني مسعيني لتوقك السوء وانت أمس يوا من أن تكون خيرا شيء دريب داني أما ياي وأفضل dare guda ne amma ya yi min alfi shaharin ya yi wata dubu. Wata dubu ha, kowane wata guda akwai dare talatin ciki ne, mukariba talatin talatin so dubu. Ai, sa'atu ma'ana ka yi biyayya ga Allah, wal ibada su fiya da ibada a cikin dare nan khairun min al ibada. Shi an mai jiki daga yin ibada fi alfi shaharin a cikin wata dubu, laifin fiya da lafi kadar wanda cikin waɗannan watannin dubu babu lafi kadar a cikinsu. wa alfahari shi kuma wata dubu tutawi talatan wa samani na sanatan wa arba'a ta ashirin ta yi daidai da shekara tamanin da uku da wata hudu ai anna hadhihi lailatul wahida wai wannan daren guda afdalu min umri tawil yayi wato mutum shi rayuwa rayuwa mai tsawo ya ishi insanu wanda mutum zai yi rayuwar wannan rayuwa umruhu yuqari wato ma yuqari bi ata'ani wanda ya kuma shekara ɗaya idza adafna ilayhi sanawati ma qabla al-bulugh in mun ka hada da shekarun mu sun kahin shi balaga wa taklifi da taklifi shekara goma sha takwas kasa su cikin eh shekara tamanin da uku to kaga har ya kai ɗari da ɗaya to kaga wa hiya lailatun tatanazzalu fiha al-mala'ikatu da haka kai aiki cikin wannan dare guda ka samu sa an karɓar mashi kamar ka shekara kalila kana aikin ibada mala'iku suna saukowa a cikin ne bi rahmatillahi da rahma Allah wa salamihi da aminci ne wa barakatihi da alkhairori ne wa yurafrifu fiha salam tuta aminci tana bubbugawa a cikin hatta ma'ala al-fajr har al-fajr yake wa fil layla a cikin wannan dare ne yuqaddiru Allah subhanahu wa ta'ala al-khalaiq a cikin wannan dare ne Allah ke kaddaro duk wasu kaddarori na halittu alama da al'ada da duk abin da zai faru a cikin wannan shekara wai yusabu fiha al-ahya'u a cikin wannan dare ne za a rubuta rayayi to akwai waɗanda za su shekaru da haka har wata shekara suna wani abu wasu kuma cikin wannan dare ne za a rubuta waɗanda za su mutu su ma za a rubuta su cikin shekara ta za wani da wani za su mutu wannan juna cikin wannan dare za a rubuta masu tsira walhali kuma cikin wannan dare za a ainihin rubuta waɗanda za su halaka wasu ada'u da masu arziki wal atqiya'u da kafafi wal azizu da mai girma wanda ne da kaskantacce duk cikin wannan dare ne ake rubuta cikin daren nan aka samu girman aka samu kaskanci wa kullu ma arada hu subhanahu wa ta'ala ta tsaka ku ila duk wani abin da Allah ya nufa a cikin shekarar da ke zuwa to cikin wannan dare ne ake rubuta shi rubuta ku fi da kadar hali ana rubuta cikin wannan daren da ya rubuta fi hali kullu amri wata sunna ya zo a cikin hadisi ja'at ahadithu jamma wato hadisai masu yawa sun zo fi fadlil lailatul qadri waɗanda ke bayani game da daren lailatul qadri wal timasu hada kuma neman sa fil ashr al awakhir a cikin goma karshe to bi sahih al bukhari ya zo a cikin ingantaccen hadisi na imam al bukhari dan hadisi abi huraira nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba duk wanda ya yi sallah a cikin daren lailatul qadr shina mai imani da Allah kuma shina mai sayin lara shina mai neman Allah shi bashi lara saboda wannan sallar da yi to gufira lahu ma ta kaddama min zambi za a gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubi rawahu al-bukhari fi kitab al-tawhid wa yuhadhdhiru an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam min al-ghaflati an hadhihi al-layla annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi muna kashe yana ba mu tsoro daga mu samu gafala ko rafkana game da watsi da wannan dare wani himalin ya ina mutum shi kwanci ne shi kiraya wannan dare bai tsarmu muslimu din khairi hawa tawaja ya zan musulmi an hana mai alheri ta kula da ta bai kula da akali annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa habbai ne wa qad azallahu shahr ramadan a lokacin da yake musu wannan huduba watan ramadan ya yi kusa annabi yace inna hadha ash-shahr qad hadarakum to ga wanda watan ramadan ya halartu wa fihi laylatun a ciki ne akwai wani dare khairu min alf shahr wannan dare ya yi kai ibada ta wata duk man surimaha duk wanda an ka hana mai yin ibada cikin wannan dare to fa qad surimal khayra kullahu hakika an hana mai alheri mai dimbin yawa gaba ɗaya ne wala yusramu khayraha illa mahbub babu wanda za a hana ma alherin wannan dare in ba wanda shaki ne ta ba rawahu ibn majah min hadisi anas وإسناده حسن كما في صحيح الجامع الصغير وغيره وكيف لا يكون محروما من ضيع فرصة هي خير من ثلاثين ألف فرصة وتم يا زي زمان با محرومي نا وندا أنت هنا مع الهيل وندا يا كوزر تا وتداما da ya samu wacce ta yi alheri da ya samu dama ta dubu talatin dama farko fiye da dubu talatin inna man da ya asab hatar duk wanda ya yadda duk wanda ya wato ya tozar da wani ciniki da zashi wata sana'a da zashi kana sayar masa fiha mi'a bil mi'a wanda wannan sana'a da yake tunanin lalle zai ci riba a cikin ta ɗari bisa ɗari zai ci riba to duk wanda ya yadda ya tozar da wannan sana'a yayi hasarar ta ya tahassaru ala fawatiha ayyama tahassul zai ta cizon hannu shi na dana sani wani ya kai wannan abin ya kunce mai gashi zai ci riba ɗari bisa ɗari amma ya bari ta kunce mai to fa kai fa man da ya asabata to a a za ka haɗa shi da wanda ya tozar tadda wata haraka da zashi wata sana'a mai riba kana sayar da fiha wanda zai samu riba a cikin ta salata da malayi na bilmiya ba wai ɗari bisa ɗari ba a'a miliyan uku cikin ɗari zai samu ayyu lailatul qadr to wace dare ce ake ce madarar lailatul qadr lailatul qadr fi shahr ramadan ya zuwa lalle lailatul qadr tana nan cikin watan ramadan tabbas ya anna hal lailatul lati unzila fi alquran saboda lailatul qadr ita ce daren nan da aka saukar da alquran وهو شيء هو القرآن أنزل في رمضان أن توقد شيء أشكل متى رمضان لقوله تعالى سبور الله يأتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تشكل متى الله وتى رمضان أين يتجنجنا يأتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يتجنجنا ما أن توقد متى القرآن أن توقد القرآن وتى رمضان الشيء وتى لأك توقد القرآن هدى للناس yana shirya ga mutane ubangi na fi yanzu da wani kwakwani da kuma hujjoji na shirya da rabe gaskiya da kai walwadin malin jumlatul ahadithul warida abinda ke bayyana daga bayyawa daga cikin hadisan da suka tusko anna hafil ashr al awakhir cewa lalle daren lailatul qadr yana nan cikin goma karshe lima sahha an aisha saboda hadisin da ya inganta daga sayyida aisha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yujawiru fil ashr al awakhir min ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi da zaura cikin masallaci yana ibada a cikin goma karshe na Ramadan waya kullu yana cewa taharrau lailatul qadr fil ashr al awakhir min Ramadan ne kirdarar daren lailatul qadr a cikin goma karshe na watan Ramadan wa an abi sa'id anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ilayhim sabihata 20 Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hito wajen su sahiyar 20 ga wata فخطبهم يمس خطبة وقال إني أريد ليلة القدر حقيقة أن قد من در ليلة القدر ثم أنسيتها سيئة توتي من إذا أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر نزل يأتي قديمية أتكين قوم أرشي في الوتر كما أتكين مارا ya an ce mara ana zahin 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 to yanzu 29 ta rage muna wato gobe ke dan dama ranar 28 ita ce daren 29 kamar yadda ranar 20 ita ce daren 21 ranar 22 shine daren 23 ranar 24 shine daren 25 ranar 26 shi kuma shi a daren 27 وفي رواية وفي رواية ابتغوها في كل وزر laifula shi ne ce ku nemi lailatul qadri a cikin kowane mutum wato mara ke wa ma'ana yi jayiru abin da ma'ana yi jayiru ai ya aka fi bil masjid shina yi tikafi cikin masallaci wal muradu bil witri abin da ake nufi da witri bil hadisi a cikin hadisi cewa iftahu hadi kullu witri al-layali al-witriya wato al-layali al-witriya darare na witri ai al-fardiya wadanda ɗaiɗaiku misalu layali kusancin darren 21, 23, 25, 27, 29 to su ne ake sa ran daren lalatul qadr wai za ka ra dukul ramadan ya tsali to da yake watan ramadan yana sassabawa kamar shahidu yawan kawai da muke gani min baladin daga wani gari li akhara zuwa ga wani saboda rabda mun ka dauka ba ran nan mu roƙo sun ka dauka ba mun riga su dauka kaga sallayalin wutiriya darare waɗanda an na wutiri fi ba da lafiyari in muka kalli wasu ƙasashe da kuru zaujiya don su maroko yau su a daren shirin da bakwai fi a kayan kura da haka in kakka al'amarin ya kasance haka to fal ihtiyar abinda a ihtiyar kawa kanka mahita iltimasu lailatul qadr shine ka nemi daren lailatul qadr fi jami'i layali ashr ga dukkan dararen goma gaba da an ce ma yau 20 ga watan ramadana to shi ce nan daga ran kwana ya kare shi kenan sai a yi ta ibada har zara da kan tsare da daya wa ya ta'akkalu timasu ha wa talabu ha fil layali sab'i akhira amma dai neman daren lailatul qadri yana karfafa ne a cikin darare guda bakwai na karshe min ramadan wato daga 23 zuwa 30 fa ali ibn umar anna rijalan wasu mutane min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama kurura lailatul qadri fil manazil wato sahabbai saboda irin yadda suke son su dace da layatul qadri har mafarkin da sun haka mai sai aka gwada musu ita cikin kwana aka gwada musu su ita fi sab'il awakhir a cikin bakwai na karshe fa qala rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa araru iyakum qattawa da ina ganin mafarkin ku ya dace da juna ai tawafu don ba sahabi guda ba sahabbai da yawa sun yi ta muhalcin daren lailatul qadr kuma cikin bakwai na karshe in sab'il awakhir da haka annabi ya ce fa man kana mutaharriyaha duk wanda zai yi kirzarar daren lailatul qadr zai yi kirzarar ta fal yataharraha fi sab'il awakhir shi neme ta a cikin bakwai na karshe muttafaqu alaihi kuma wannan hadisin bukhari da muslim وعن ابن عمر أيضا ايتمسوها في العشر الأواخر ونيمي درن ليلة القدر أتكن قوما أرشي فإن دعوف أحدكم أو عجزا إذن أيام يروني هو كذا فلا يغلبن على السبع البواكي kada ya za a rinjaye shi bisa ga bakwai na ƙarshe wasabu al-awakhir su kuma bakwai na ƙarshe yanzu suna fara min lailatul talatin wa ishirina daren ishirin da uku in kana shahru ɗan watan ya kasance tis'an wa ishirina ishirin da tara ومن ليلة أربعين وعشرين كوكما دارين عشرين دفور إن كان الشهر ثلاثين يوما إن وطن زي ثلاثين ورأى أبي بن كعب وابن عباس وابن رأي أبي بن كعب أبن الرأي أبي بن كعب وابن عباس من الصحابة أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان شيوا وأتو ليلة القدر شيني دارين عشرين دبقي رمضان وكان أبي يحلف على ذلك أبي يكسن شيء ينارن هو أكا هكا لعلامات رآها سبو دوس علاموني ده يكن واشتهر ذلك كمون أن يشهر لذات جمهور المسلمين كن جماعة مسلمين حتى غدا هم أكوا يبري يحتفل بهذه الليلة احتفالا رسميا أنا أقسم wannan dare sai yawa ma daren 27 din nan ran nan masu sauka alqur'ani suke saukewa wasu amma dai abin da ingantaccen ɗauri Allah ya ƙina fi zalika cewa babu tabbacin tana nan 27 ɗin nan ko 29 ko 21 ko 23 tana dai tsakanin su wa qad ta'addadat al-aqwal fi tahdidiha maganganun malamai sun yi yawa game da haddadi daren lailatul qadri hatta balaga bi al-hafiz ibn hajar 46 qawl asai ibn hajar al-asqalani yace yace qawl ya kawo qawli 46 وبعدها يمكن رده إلى بعض ضد ذلك أو لك النص ذات يشيل يتكلم نص وأرجمها كلها أما ذي مهي رجاء أو لك ذلك أو أنها في وتر من العشر الأخير شو أتنا نمسك وتر الناس نقول ما كرشي وأنها تنسكل كما تنا شرادا kila in bana mun ka gane ta 21 ko an ka dace da ta 21 kila wata shekara ta 23 wata shekara 25 wata shekara 27 كما يفهم كما يتأجي فهنتا من أحاديث هذا الباب ذلك حديثا ونن باب وأرجاها أماري إلا أنك هي أمان أغنيتا وألاجي لإتا أوتار الإشي عشر شين ويتر قوم ترشان sannan wa'arja a wutarin ashirin inda shafi'iyya mai kauna inda aka yin ganin da cikin wudirin ma lailatu ihda wa ishirina shine daren ishirin da ɗaya su shafi'iyya ita sun kasa ba وعند الجمهور سبوا مهي يوم ما لمي ليلة سبع وعشرين سنة تشترك عشرين درجة وهكمة إخبائها عن الناس يجي مقوى دار ليلة الأرض كمتالي ولله حكمة بالغة في إخبائها عن الله ينادى حكمة وتتكي متوقع وتتستعي قوي من دار ليلة القدر بأشي من عشرين دقيقة هنا خيس أي بقول عشرين دقيقة أقول عشرين دقيقة ولو تكأن أي ليلة هي وتندمون تبتك دوان داريني latarahatil aza'im tiwal ramadan da niyoyin mutane za su yi ta jinkiri tsawon ramadan gaba ɗaya kowa yana nan yana jira sai daren da su ƙarfi sannan shi fara ƙoƙarin shi fara ibada wata fat bin hiya tilka laila sai mutane dai su wadatu da baya wannan daren kawai dare guda in samu ladan ibada ta shekara 83 har da wata hudu ai bari in zama na sai wannan lokaci to kana ya fa'a sai koyi sai kasance hazizan lil amali wani abu ne wanda zai zaburar shi kaga yin aiki bishari kulli shi ga cikin wata gaba ɗaya kuma za a saka nufin ashirin a wakil minhu da kuma rifiya shi da goma ƙarshe fi ha za khairun kasiru wannan akwai alheri mai yawa a cikin yin da wal jama'a da mutum guda da kuma taro ba ki daya wa haza kama akwallahu anna sa'atal ijaba fi yau da juma'a wannan kamar yadda Allah ya koyi muna za a karɓa addu'a ranar juma'a lina da kuwa hufi da yau mai kullihi don mai taro kun Allah a cikin yin juma'a baki daya ba ba ismahu al'azam Allah ya ɓoye suna ne mafi girma allazi idza ruhiya bihi ajaba wanda da an roki Allah da wannan al-ismul a'zam Allah zai karba saboda ni ɓoye shi yana da ruwa yana da ruwa ko bi asma'ihi husna da don mu roke shi da sunaye ne gaba ɗaya masu kyawu روى البخاري عن عبادة بن الصالح قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر منذ الله صلى الله عليه وسلم يهدو دوش بام لابان در ليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين sai wasu musulmi guda biyu wasu maza guda biyu sai suka kama faɗa da juna ai tanaza'a suna jayayya wata hawasa ma sai sun haka kama faɗa annabi ya hito don shi faɗi su haɗa masa bai su daren ka daren ka za shi ake ma daren lera su kaji sai sahabban nan guda biyu sun haka mu faɗa fa qala sai annabi ya ce kharajtu li tukhbirakum bi lailatul qadr na hito don in ba ku labarin daren lailatul qadr fa tala ha kulanu ha kulanu sai wani da wani sun hakawa faɗa da juna fa rufi'at sai an ka ɗauke wannan bayani ai min albi daga zuciyata fa nasitu ta'yinaha sai nan manta ayyana ta وعسى أن يكون خيرا لكم لحكم يوارث كتشيء الجميل وقد ورد لليلة القدر علامات alamomin da ake gane daren lailatul qadr sun tusgo a cikin hadisai aksaruha amma dai mafi yawan alamomi la ya zaru ba su bayyana ne illa ba'da an tamdiya sai in lailatul qadr ta wuce sannan ka gani mislu misalin an tazhara shamsu sabiha da hala shu'a ala wato rana da waye gari ya san fatar hasken nan ba kwarai ba ta da wani haske da yawa aw hamra'a ko kuma ja wa mislu irin anna hada latu madarin warishi irin daren ja dare ne na ruwa da iska ba a ta iska mai yawa aw anna hada latu talaqatu balida wato dare ne wanda an sakakka wanda an balida normal din dare mana la haratun wala barida ita dare ba mai zahi ba ba mai sanyi ba ila akhiri ma zakarahu al-hafiz قرش هزوة لإنسان أجل الحافظ ابن حجر أمضى في الفتح أتكين فتح الباري كما ورد في أحاديث وما يدرسه أتكين حديث عن أبي سعيد الخدري أكما أن أنصر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أجاور هذه العشرة ناكسا شيئنا اعتكافي أتكين وأنا قوما قرشي ثم أدب دالي أن أجاور هذه العشرة الأواخر wato da farko annabi sallallahu alaihi sallama yana itikafi a goman farko ya koma goman tsakiya sai daga baya kuma ya ce koma yana itikafi a goman ƙarshe annabi sallallahu alaihi ya ce fa man kana atakafa ma'i duk wanda ya itikafi tare da ni fali yasbut fi mu'takafihi to shi zama ne a cikin wurin itikafi ne wa qad uritu hadhihi al-lailata saboda haƙiƙa an gwada min wannan dare na lailatul qadr summa unsituha sannan aka ɗauke min ita, wabta guha fil ashiril awakhir ku neme ta a cikin goman ƙarshe, wabta guha fi kulle witiri, ku nemi daren lailatul qadr a cikin kowane witiri 21, 23, 25, 27. Wa qadara aitu ni asjuru fi ma'in wa tsinin. Saboda na yi mahulkin lailatul qadr in ji annabi sallallahu alaihi sallama na gane ni ina sujuda fi ma'in wa tsinin cikin ruwa da laka. Fasta halatta sama'u ran nan ko sai sama ta yi ruwa ta tsayaya fitil kallailata a cikin wannan dare fa an tsara ta sako da ruwa fa kafal masjid masallaci yayi zuba fi musallan nabi sallallahu alaihi wasallama a daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallama ke sallah lailata 21 daren 21 yace fa basurat aini rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai idanuna sun ka tsinkaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nazartu ilaihi ni kalle shi in sarrafa mina subhi wato yana juyowa daga sallar subahin bayan ya sallame sallah wa wajhuhu mumtali'un tsinan wa ma'an alhali huska tai tana cike da ruwa da laka irin wahulcin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace wa qadar aituni asjudu fi ma'in wa tsinin nayi mahulcin kaina ina sujuda a cikin ruwa da laka to kaga wannan daren ke an abdullahi ibn unaysin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi ya ce uritu lailatul qadr thumma unsituha an gwada min daren lailatul qadr sai an ka dauke min kuma ita daga zuciyata wa urani subhaha amma na gani ni a sahiyarta asjudu fi ma'in waqin ina yin sujuda a cikin ruwa da laka kana yace fa mu'irna sai aka yi muna ruwa lailatul salatu wa 20 daren 23 fa sallallahu bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana sallah don sarrafa ya juya wato ya sallame wa inna asara al-ma'i wa qini al-hali kuma ruwa da laka ala jabhati wa anfi suna duka goshi ne da hanci idan wannan hadisi yana nuna mi daren 23 ne وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يامر أمونا تشيوى أن هذا لك يوم تزل لا شراء لها cewa daren lailatul qadr sahiyan nan rana za ta kullu ba ta da wani haske fi lafzin akhara li muslim an ubayy ibn ka'b radiyallahu anhu wa amaratuha abinda alamata an tatlu ash-shams rana ta kullu fi tabihat yawmiha bayda tana faratan la shu'a laha lailatul amma aw khasa shin daren lailatul qadr dare ne wanda kowa da kowa zai iya gani ko ko khasatun daidaikun mutane dai za su iya dacewa da shi ba kowa da kowa ba wani ma ba haka ulama ubuna daga cikin abin da malamai suka yi bincike a nan hal turu da baro lailatul qadr lailatul khassa shi ana daukar daren lailatul qadr dare ne na musamman li ba'd an-nas yake wanda ga sashin mutane da zaru lahu wahdahu ya zan mutum guda ina za ta bayyana ma bi alamatin yaraha da wata alama da zai gani aw ru'ya fi manani ko mulki na zashi a cikin bacci ne aw karamatun khariqa ko wata karama ce mai ketawa al'ada ga al'ada ta kawalar ruwa da za ta afku gare shi tura gairi kuma bayan wani ne am hiya lailatul ammatu lil jami'il muslimina ko kuma dare ne gaman me ga dukkanin musulmi bi haythu yahsulu thawabu al-mutarattibu alaiha ta yadda mutum zai samu ladar da an ka tabbatar liman ittafaqa lahu annahu aqama haka duk wanda ya dace cewa ya yi sallar ta illa bi zalla lahu shay'un ko da komai bai bayyana gare shi ba in ya zanci da da 20 da ya fara sallah yana ibada har ran sallah to sai ya zanci wa amadu ta ya dace illa dai bai san wani dare ne ba amma dai ya dace ya samu wannan lara dole an zahaba can ummin al'ulama ila al-ittibar al-awwal wasu taro na malamai sun tafi akan cewa lalle da lailatul qadri ke bantatta ce wasu dai ke dacewa wasu ba su dacewa ko da ku sun yi wata ibada na dukkan kwana goma mustadillina suna masu kawo dalili bi hadisi abi hurairah abu huraira ya ce annabi sallallahu ya ce manya kuma lailatul qadr fa yuwa duk wanda ya wato ya kiyamu lailatul lailatul qadr kuma ya san ya dace da ita wannan hadisin riwayatu muslim an abi huraira fa yuwa duk ha ya dace da lailatul qadr kenan sai in ka dace da ko kayan sallolin ka da farkon da farkon ma ramadana har karshe ne in baka samu muwafaqa ba to ba dole ka dace da lailatul qadr wa bi hadisi aisha أرأيت يا رسول الله ga hadisin Aisha ya Rasulullah in wafaqatu lailatul qadr kaga in wafaqatu shi in na dace da daren lailatul qadr ma abu da zan fara fa kala annabi yace ko liki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah hakika kai mai afuwa ne kana son afuwa ya Allah kai mai afuwa rawahu ibn majah wa tirmidhi an Aisha wa fassaru muwafaqa bil ilmi biha anan suka ce abinda ake ce muwafaqa nan zaka gane ta wata alama akan cewa lalle hakika daren lailatul qadr ne wa anna hadha shartun fi husul as-sawab al-makhsus biha kuma wannan sharadi ne wato ga samun lada wanda an hakebance da ita warajaha akharuna wasu malamai kuma sun rinjayarsa ma'anar yiwa ma'ana yiwa su kuha abinda an ma'ana yiwa su kuha ai fi nafsil amri wato ga hakikanin al'amari kenan إن لم يعلم هو ذلك إن شيء بيسمع كذا لأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء دور باب ولا أول أنك شرطا تسيكا لمن سننزع أشاكارات لليلة القدم ولا سماعه وكما أتي سيكا جون أبو سننك شاتي لليلة القدم كما قال الإمام الطبري بحجه وما يتى الإمام الطبري يتفقه وكلام بعض العلماء في اشتراء الليلة القدم amma maganar da wasu malamai ke yi na sharɗanka cewa sai in ka san cewa da yasin adalci ka rabuwar sababa ya kasance shi ne dalili da sababi sai ma ya tafi rubu kasirun min amal muslimina ga abinda mafi yawan amawa na musulmi ke kudurcewa annal yasin adalci cewa da yasin adalci ta kasul min al-nur cewa wata ainihin tsaka ce ta haske cewa in ka gane rufin kadar ganin sana za ka yi wani hatta ne za ka gani to saboda ba'alin nasu wanda za a buɗa masashin mutane yana su a daga masu arziki nuna da irin kuma bayan su wale haza saboda haka ya kulu nasu mutane ke cewa inna fulanan in fata hasla hula ya zuka ne cewa wani ai ya gane rufin kadar sai yawa akwai masu cewa haka nan wani ya gane rufin kadar ya ga itace suna suda ya ga kaza ya ga kaza to kullu haza dukkanin wannan min mala ya kuma alaihi dalilin sarihun min ash-shari abu ne wanda babu wani dalili bayyananne na shari'a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayyana da wannan da haka fa laylatul adri laylatun ammatun li jami'i man yatluha da haka wato abin da kauli sahihi daren laylatul adri dare ne kamar me ga dukkan wanda ke neman ta wa yabtaghi khairaha wa ajraha kuma yana neman alherin sarar larata kuma inda Allah ya da abin da Allah ya tarda a cikin ta wa hiya laylatul ibadatin wa da'a daren laylatul qadri dare ne na ibada da da'a ga Allah wa salatin da yawan da sallah wa tilawatin da karatun alqur'ani wa zikirin da zikiri wa du'a'in da addu'a wa sadaqatin da sadaqa wa salatin da salatu zumunta wa amalin lisalihati da aikin kwarai wa fi'lin lil khairati da dukkanin ayyukan alkhairi ba to da yake lokaci ya zamu tsaya nan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk